بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da bakwai ga watan Ramadan hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 17 ga watan uku miladiya shekara 2024 iya inganta a inda ake taron mu kai tsaye daga masallacin STM a wannan gari namu na Maradi inda muke karatu littafin Qiyamu Ramadan na babban malamin musulunci muhaddis al-asar Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Din al-Albani rahmatullahi alaihi littafin da ke muna bayanin shirya sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da yani annabi yake qiyamul layli a cikin azumi da wajen azumi ya ne annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake hatta salla wannan sallar da muka sani da salla asham wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na uku daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka tashin karatun namu shine karatun hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai eh sati wancan da ya wuce ina ne muka tsaya mun tsaya inda yake a sabu adam isma'il nabi sallallahu alaihi wasallam bi jama'ati fi a sati wancan da ya wuce a mashru'iyatul jama'a okay kina insha Allah ta'ala za mu tashi mashru'iyyatul jama'ati fil qiyam ko lin nisa shar'ancin yin jam'i lan na qiyamul layl malan yace wa tusha'ul jama'atu fi qiya'i wa tusha'ul jama'atu fi qiyam ramadan ai an shar'anta ma al'umma su yi jam'i lokacin da suka zo sallah akam ko kuma qiyamul layl mala yace bal hiya afdal kai shi ma yayi falala min al infirad da mutum yayi sallah shi kadai bi iqamati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laha bi nafsihi sabida annan muhammad sallam shine ya fara jagoranta sallah asham ko kuma qiyamul layli a cikin jam'i wa bayanihi li fadlu li fadliha da kuma bayanin annan muhammad sallam da ya gayyace wannan sallah tana da falala bi qawlihi inda yake cewa في حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث babban sahabi Abu Zar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yace sunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ramadana ai mu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi azumin wata Ramadan tare da tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar kun ga wata falala ta musamman kace kai azumi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace falam yaqum bina shay'un annabi Muhammad sallam bai mana wata sallah ba sallah asham ko qiyamul layli yace min shahari na wannan watan Ramadana hatta baqiya sab'un har sai da azumi yayi saura kwana bakwai fa qama bina hatta zahaba thuluthul layl annabi ya tashi yayi mana qiyamul layli har sai da ɗayan saman ukun dare ya tafi shine kamar misali kamar bandezar haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu ga wai tun da azumi ya kama sahabi Abu Dharr yace annabi bai mana kiyamul layl ba har sai da ya zama da azumi saura mu saura kwana bakwai kuma da aka fara yake sai mun ni sai ko da aka yi biyu ta ɗaya sama uku dare ba ta matsale goma na dare har an gama kiyamul layl kaga waye ga gurin su wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yace falamma kanat sadisa lokacin da azumi ya tsara kwana shida lam yaqum bina annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai muna qiyamul layl ba falamma kanat khamisa lokacin da azumi ya tsara kwana biyar qama bina sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tashi muna qiyamul layl hatta zahaba shatrul layl har sai da rabin dare ya tafi kamar misali karfe 12 na dare ko kuma zuwa karfe 1 yace fa qultu sai shi mai ruwa yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam launa fanta qiyamana hadhihi layla ya manzo Allah ina ma da an ƙara muna kamar annabi ya musu yana musu qiyamul layli ne sai suka ga wai kamar a ce karfe goma sha biyu na dare har an ila qiyamul layli sai ce ya manzo Allah ina ma da ka ƙara muna sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai yace mishi inna rajula lallai shi mutum idza salla ma'a al-imami a in yayi salla tare da liman hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layla har in mutum yayi salla na ajam ko na qiyamul layla tare da liman har aka sallame annabi yace za a rubuta mishi kamar yakon yana qiyamul layla dan uwa wannan hadisin akwai darasi cikin ko darasa wanda yana nuna muna dan an ce azumi ne ba kwana za ka kai ta kiyamun laili ba jikinka yana da haƙƙi kanka na ka huta matanka suna da haƙƙi gare ka ha iyanka suna da haƙƙi gare ka to kun ga da wannan annabi Muhammad sallam ko da yaga sahabin ne yaga kamar ƙarhe 12 na dare har da kiyamun laili yace ya manzon Allah ina ma a ƙara mana annabi yace a'a ai in dai kai tare da liman har aka sallame to za a rubuta ma kamar kara ya daren ne baki daya muna fahimta yan uwa kun ga wannan sahabbai yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su a koda yaushe su ne suke rawaito mana a rayuwa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa wannan sahabban ba dan su ba yan uwa ga yanzu babu wani musulmi a bayan ƙasa laulahu mu ma kana fil ardi muslima ba don sahaba annabi wallahi da yanzu musulmi zai wahala a duniya su wane ne annabi ya masalla addini su ne su ne Allah ya ba da shaida an yi ciniki wa kuka taɓa jin Allah ya ce ya yi ciniki da shi ciniki in ba wannan mutanen ba Allah ya ce inna la hashtara ya kawo kalmar nasiye na daga sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce sun sai da duk abin da suka mallaka na dukiya da rayukansu suka saida wa Allah shi kuma Allah ya ba su aljanna muna fahimta yan uwa ciniki suka yi ransu suka saida da duk abin da suka mallaka suka ce Allah gashi mun saida ba ka babu aljanna Allah ya ce na sayi shi yasa Allah ya ce ya yarda da wannan sahabban baki daya wannan sahabban kaf in su ɗaya aljanna ne shi yasa duk in muka zuwa irin gaɓoɓi wanda suke ana bayana kida muna tsayawa mu ɗan yi bayani a gurguje saboda irin yadda aƙidu suke ta yawa wanda suke kai mutum ga halaka yanzu irin misalin shi a wanda su ne suke zagin sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asali ne zagin sahabbai yana kokarin ya rogaje addinin musulunci ne baki daya saboda mu su ne suka dauki dawainiya na addinin baki daya danna Abubakar ya tattaro duk abin da ya mallaka a duniya kaf shi ya baiwa musulunci haka mawaki yake ko shi ya baiwa annabi duk sai da ya zamo babu duka dukiyar ki kakaf baki daya abubakar ya ta- ya tare ya ba musulunci baki daya a haba to wannan musulun ka taba shi ka zamna lafiya wallahi ba zai yiwa ba mun sha ga muku mutuwa annabi zai yi yana cikin gida yace ma Ali da Abbas ka dauko shi ka kawo shi masallaci ya rasulullah yace a a sai an kai shi masallaci ko da aka zo masallaci sai yace ba zai yi ya mutu ba sai ya ga alhira Abubakar yanzu ko babanka ne zai mutuwa duka ya tara danginka ana babaka ita a'a ba zai yi waye mutu ba sai ya ga alheran da dan shi wane ya mishi ai dan nan na kwarai ne ko to balle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace abubakar kai na wani kai annabi yace da ana zuwa da aboki lahira abubakar da na tafi da kai Allahu akbar sabida ni irin yadda abubakar ya bada rayuwar shi don musulunci ya ci gaba to yanzu daga cikin mu ne za a samu wani su daga baki su zagi wannan mutanen anya ko za a so al'umma ta zauna lafiya wanda kullum in muka zo muna bayanin aqidu na shi'a suna cin mutuncin sahabbai kai hatta annabin ma ba ku bar shi ba hatta annabin ba ku bar shi ba mai yawanci ana magana in shi'a mutanen mu ba su san su wane ne in shi'a ba biye da za ka gani kana ma'amala da su ko asali kai ba ka san menene su suka ba gaba ba ɗan shi'a na kirki duk wani mai san annabi da sahabbai bai san shi ka je garin su za ka ga kun san jaki yan uwa jaki in ka je iran shi za ka ga sun sama muhammadu su ɗauki kariya su sa muta aisha saboda yadda suke kin famun annabi da annabi amma sai ka wanke su ce wai su suna son ni suna son husaini ne jikan manza allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban malamin su cikin makalatu na shi har da awayi wai cewa hatta annabi ma da ake buga gaba ai annabi bai cika aikin da allah ya sa shi ba wai wanda zai cika aikin shi ne mahadinsu to irin abubuwa wanda suke na kahurci to wajibi ne in aka zo irin wannan gaɓoɓin a tsaya a yi wa mutane bayanin su wane ne sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk duniya su kaɗai allah ya makashe na ya yarda da su sun yarda da shi tun da ransu su ne allah ya ce makai daga cikinsu akwai wanda allah ya ce ku sahi ku yi duk abin da za ku aljanna ta zama dole gare ku annabi ya ce sayyidina usman duk abin da za yi mara kyau ba zai taba kai alkhairi shi yawa ba ha mutum nawa annan muhammad sallam ya zana sahabbai yace abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha zubair sa'ad ji ya zana su kai yanzu mutumin da annabi ya ce na aljanna kai ka zage shi ya za ka shiga aljanna ha ɗan uwa ba wai sahabbai ba ko ɗan fodiyo mutum ke zagi ai ya kamata a sautaya mu balle su da su ne suka riƙe addinin ta abubakar sun sha kashi ku ji ba yadda mutum ke hijira daga makka ya tsaye madina da ya tsinatar da addinin shi yau in kace ka musulunta kana makka to in za ka barin makka za ka barin makka daga kai sai kayanka duka dukiyar da ka mallaka matanka da tsiyanka nan za ka barin su saboda kawai ka ce kayi ka musulunta sai dai ka tafi madina daga kai sai kayi jikinka amma saboda sahabbai iyan kwarai ne mutanen kirki Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim su ne suka mallaki madina suka riki imani kuma Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhim suna son duk wanda ya hijira ya zo wurin su ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا كي ذاك أوكا abinda suke tsananin su bukata su miƙa ma kuma ba za su sake bukatar wannan abin ba kullum in muka zo a wannan babin sahabbai ko in ka yi jira daga maka ka zo madina ko daga wani wuri kana zawwa madina garin musulunci ga annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabin da aka hada ka abuta da shi sai ce to zo mu tafi gidana ina da mata guda biyu ka kalla wacce kake so in saka ta aura ka yi imani ba wai za mu wai tana bani haushi ba a'a wacce kai kake so ai ke dan uwana ne musulmi yanzu wacce kake so in saka ka arma sai ce kai bayan wannan mata fa akwai wasu miliyan goma a je zo mu tafi ka dauki biyar ka bani biyar kuma kasuwa ma ina da shagon maraba kuma gona ma ina da maraba kawai saboda kai musulmi ne ha yanzu dan Allah da musulmi sun dauki wannan ɗabi'a sun wahala yanzu za ka ga wani kasuwar ku ba iri guda ba makwabtaka ce ta shago ta hada ku da shi amma bakin ciki yake a saboda ni wai yana kallon yanzu in ka zo ta kila za ka hana a ce wani abin shi yanzu da mun rinki wannan mun rinki tuta ma junan mu yanzu irin wannan lokacin na azumi mun ƙara mu abubuwa kuɗi dan dangin musu wahala mutanen da ya dauka ya baka kyauta Allah ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna hili ta bukata ƴan uwansu ko da suna tsananin bukata sahabi yanzu in yana tsananin san abu sai ya ji kace kana so zai ce ɗan uwa na rike wannan abin ni na hakura ba dan kun da da imani amma yanzu ɗan uwanka ne uwa guda uba guda in ya ga ka fara sama zaka ga yana jin haushi kuma duk bakin cikin shi fa zaka ga abin nan in kuka ci riba gidanku sai ya amfana da wannan abu amma yana ji haushi dan mi ba shi bane ba to su sahabbai ba haka ne suke ba shi yasa ƴan uwa sun sahaba annabi imani ne kamar yadda babban malamin musulunci ibn taymiya yake cewa hubbu sahabati kullihim li mazhabu ni san sahaba annabi baki ɗayan su shine mazhabina wajibi ne musulmi ya so sahaba annabi baki ɗaya wajibi ne ka so su kinsu munafici ne kuma rishin kinsu zai sa ka shiga wahala duniya da lahira dan duk wanda Allah ya tsaya yar da shi wallahi ita kullu hada da shi ba ta tsiri ba ba ku ga tun wahalar da suka saka kuma yau daga an kira na ashura ce ni suke yi zaka ga la'ananin na kirki daga cikin su suna daukar huka suna daukar reza suna yanka mu jikin su suna zub da jini saboda ni wai sun ce saboda ranar nan ne aka kashe Husaini ha to ai kaga wannan wahala ce sun duniya kayan lahira ko to duk yadda muke san shi kan manzo Allah ya kai da muke san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha ai bai kai ba to dan ni da annabi ya mutu ba kai wannan ba annabi ya ce duk wanda wani bala'i ya same shi a cikin ku in ya kalli girman bala'in to sai ya tana da rishi na kuma ai sai ya haƙuri duk duniya akwai mai san irin manzo Allah shine ke son mu sama ga yadda uwayenmu da suka aihe mu suke son mu shine duk matsala duk abin da ya faru sai ce Allah al'umma ta Allah a tausaya ma al'umma ta amma yanzu yau cikin mu cikin mu ne za a samu masu zagin mutanen da annabi ce ya yarda da su an ce ma annabi duk duniya wa kai so ce Aisha aka ce cikin maza yace babanta kai ne babanta wane ne babanta Abubakar to ƴan uwa sahabban nan suna da suna da falala mai tari yawa kuma kun ga a gurguje ne muke sahiya na da cikin darasin da za mu ƙara ɗauka kun ga annabi mutum ne wanda ya iya tarbiyyar mutane kalli ranar da ya fara masahabai kiyamun laili kamar wurin ƙarfe goma na dare har an gama kiyamun laili shikenan aka zo aka aka aka sake wata kiyamun laili kamar ƙarfe sha biyu na dare har an gama har suke cewa ya rasulullah inda an ƙara mana annabi ce a'a ai in dai kai tare da liman har aka sallame to duk abin da ake badawa an baka amma akwai wasu sharuɗa da can baya mun karanta su shine ni imanan wa ihtisaban kana mai imani baka shirka da Allah in dai kana shirka da Allah ko azumin kai kai wahala banza Allah bai bukata sai kuma kai kana mai kwaɗayin lada sai malam yace falamma kana eh sahabin yace falamma kana rabi'a lokacin da ya zama da azumi saura kwana hudu yace lam yaqum annan muhammad sallallahu bai tashi yayi mana yayi mana qiyamul layl ba yace falamma kana salisa lokacin da ya zama da azumi saura kwana uku sai malam ya saki lamba kasa sai ce ni ya'ani lailatu 27 shine dare na 27 wa hiya lailatul qadri shine dare na 27 alal arji a magana mai inganci kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata yace walizalika saboda haka jama'a fiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahluhu wa nisa'u annabi yana tara iyalan shi yana tara matan shi saboda min saboda wannan dare na 27 shine dare na lailatul qadar mala yake a magana mai inganci kamar yadda in kuna tuna a baya an yi bayani kan da lailatul qadar ko a mun kawo hadisin ubay bin ka'ab ko wanda yake yana rantsuwa da Allah shi ya san wani dare ne daren lailatul qadar yake wallahi daren yana cikin watan Ramadan kuma yana rantsuwa da Allah dare ne na 27 shine daren lailatul qadar wanda mun karanto kuma magana na Ibn Mas'ud ko wanda Ibn Mas'ud yace in dai kai shekara guda kana kiyamul layli ka samu lailatul qadari da aka ba ubai labari sai yace Allah ji dan shi da rahama bai sanya shagaltar da mutane ne yanzu misali ai kun ga da mutanen mu suka gane daren lailatul qadar shine daren 27 je kaga daren 27 masallata ba kika suke yi ba kika suke yi to shi Ibn Mas'ud sai ya dan kulle ma mutane ita saboda ni ko ke mutane su dage da ibada yace ba ma shi hobe ma ce ba cikin azumi a shekara ma hoye duka duka watannin duk daren ka baka na kiyamun da in kana so ka samu sai umar bin ka'ab ya ce a'a wallahi inna hala fi ramadan wallahi da Allah ya tsada yana cikin ramadan kuma yace wallahi shine dare na 27 to Allah ya datar da mu daren lailatul qadar baki daya ƴan uwa kamar da za ku ji amma da ni bayani kan wannan lailatul qadr sai malam yace jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas annabi yana hada iyalan shi da matan shi da diyan shi a wannan dare na 27 inda za mu ƙara ganewa ku diba da yake annabi bai mu kiyamul layl ba sai da azumi ya gaba da sauran kwana bakwai can bai ce ba annabi ya tasaro matan shi da diyan shi muna ganewa amma da ya zo nan wurin na 27 yace annabi duk sai da ya tattauro matan shi da diyan shi da mi da mutanen duniya baki daya fa qama bira yace a wannan daren da annabi ya muna qiyamul layli yace hatta kashina an yafuta al falah har sai da muka zaci cewa ba za mu samu rabo ba ba za mu tashi ba za mu samu alkhairi ba qala sai mai ruwayi ya ce ƙulku malin fala mene ne ake ce ma alfala ƙala sai ya ce as-suhur sahur shi ne ake ce ma alkhairi annabi shi yake yi sahur ko fa saharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur sabida a cikin sahur akwai albarka wai ka ce a a kai ni azumin nan ko binciko la ba wai gwaninta bane ba sahur akwai albarka cikin shi annabi ya ce ka tashi ko da ruwa ne ka sama bakinka ba manzo Allah ya ce akwai albarka ba ko da ba kace abinci ka tashi a lokacin ko da ruwan ne ka sha akwai albarka sai to kun ga nan yace da annabi ya zamce su sai da suka yi da tamba su samun safar wanda suke nema a ƙara musu ha ha me nema a ƙara mai shine nan da aka amshe shi kuma haye musu a adam kenan kaga ranar da aka fara cewa take a ƙara aka ƙara suka ce a ƙara ƙarawa haka to wata rana da annabi ya rike su suka ce bisu mai ga san sun samu ni ba sun samu sun samu sahur malam yake wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda ashabu sunan sun rawaito shi da wa'ansu su malam yace ya shafa yin hadisin a cikin littafin shi mai suna salatu tarawih malam yace سبب عدم استمرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجماعة فيه سبب da ya hana annabi ya ci gaba da sallah asham ko qiyamul layli a cikin jam'i tare da mutane ai mun karanta a baya annabi bai ci gaba ba malam yace wa inna ma lan yaqum biha alayhi salatu wa salam baqiyatu shahr khashyata an tufarida alayhi khashyata an tufarida alayhim salatu layli fi ramadan annabi bai ci gaba ba da yin kiyamun laili cikin jam'i a cikin mutane ba don komi ba saboda yana tsoron a farlanta mana ta ji tausayi na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai yanzu da an ce kiyamun laili ko sallah a san farilla ce ya fi gani biyar in ma ya aka ida Allah ji kan bala albani yake da sun tabbata an farlanta su da in azumin ya zo wata cewa za ci mun bar musulunta har azumin ya wuce abin kai yawa mana to malam ga yi da yawa ga kwana dare ana sallah ko to amma saboda rahama ne gare mu manzon Allah saboda yadda yake son mu yake kaunan mu yake tausayin mu sai ya bari dan ka a farlanta muna saboda mi yace fa ya'jazu anha in an farlanta muna ba za mu iyawa ba yanzu yau ku kalla bakin da aka an fara kiyamul layli ko sallar tarawih sallar asham zaka ga masallatai suna cika ko to amma yanzu tun yanzu masallatai sun fara ramewa tun yanzu ko ba haka nan bane to me kake tsammani an ce ta ci gaba ta zama dole a to manzo Allah mutum ne mai san mu wallahi mu kaunan mu shi yasa daga kaji an ce ba manzo Allah ya ce ko to babu wahala kuma alheri ne gare ka da ka sani da baka sani ba manzo Allah ba zai taba ganin abin da zai zama wahala gare mu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahur annan muhammad sallam yace ana jinkirta sahur har ƙarshen dare alfijir yana gab da yake so ake yin sahur muna fahimta kamar yanzu misali ai ka san alfijir yana ke sawa hasken nan ko to da ke ta da sai alfijir ya ke so gab za a tsaye da sahur alfijir yana ke sawa sai a tsaye da sahur a kira mutane to a zuwa a yi sallah kenan ba a yin sahur da wuri ba a yin sahur irin karhe ɗaya na dare karhe biyu karhe uku karhe hudu a'a annan muhammad sallam ya ce inna ma'ashar al'anbiya umirna bi ta'khir suhurina annabi ya ce su tara annabawa Allah ya musu umarni su jinkirtar da sahur din su yace wa ta'jili futurina kuma mu gaggauta buɗe bakin mu wa an naj'al aymanina ala shama'ilina kuma mu dora hannunmu na dama akan hagum a cikin sallah ba shi ya annabi ba ce ka ci sahur tun da wuri a'a ana jinkirta sahur ne sai karshen dare yadda daga an yi sahur sai sallah Allah ta mala ya gane yawwa sannan buɗe baki kuma ana yin shi ne gaf rana tana faɗuwa za a buɗe baki ba a jinkirta shi kamar yadda shi ma za ka samu wasu daga cikin mi 'yan shi'a da 'yan ƙalaƙato suna ni suna suna suna jinkirta da buɗe bakinsu har sai su bari wai sai su yi sallar isha'i za su buɗe baki ba don komi ba sai don su saba ma annabi kawai kaga tun duniya kuma sahur in ma ba su barin sahur fa an ƙala ƙato kai akwai ibabi da yawa ba su bari wa sai rana ta hito hakkari sai kai lahiya lau wani rage ɗan su ai sun ga bai shirya annabi sun ce su abinda annabi ya zo da shi ba su yarda ba subhanallah sai sun saba su da abinda muke daidai an mu muna son manzon Allah mun yarda da manzon Allah to su da abinda mu muke so suke sai sun saba mu mutanen da ake ce ma ƴan kalaka to ai zaka ga sallan ba da tasu ba iri guda bane ba ko karasa ni annabi ya mutu sai buɗe baki a yi da wuri ana cewa rana ta faɗi mutum ya buɗe baki annan muhammad sallam ya sunanta a yi buɗe baki da kayan ɗanye kamar misali irin su lemu su mangwaro su kankana su dabino ɗanye da sauransu haka da abin da yake legim ne mutum zai iya buɗe baki da shi muna fahimta ya uwa ɗan annabi bai samu wannan ba sai ya yi da dabino busasshe wanga dai dabino in bai samu wannan ba sai yayi da ruwa to amma akwai wasu kuma wanda suke ji ilimin su ya kai sai suka ce no sai fata ka fara da ruwan zafi kai ka fara da lipton wani karshen bariki kenan kaga mutum na faɗi wajen buɗe baki da lipton la haula wala quwwata illa billah to mu dai ga abinda manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ban shakka magana annabi ita ce daidai sai da ka binciko can ka sai ka rike abin da ka binciko buɗe baki mai daɗi shine kai da kayan ɗanye bayan kayi ba wai ba wai lipton ba in kana so kai kare bakin ka ga wutai can kai ka sani ko ba haka nan ba ka dai bi shirya annabin kawai in ba a samu wannan ba sai a nemi da bino a yi in ba a samu da bino ba sai a fara da ruwa wanga farare shine shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace annabi yace yana tsoron ya ci gaba da yin qiyamul layl shi jami Allah yace qiyamul layl ta zama dole sai Allah ya fallanta mana kamar yadda ya zo a cikin a cikin hadisin Aisha wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim da wa'ansun su malam yace so annabi yanzu ya bar duniya kelami wa qad zalat hadhihi al-khashya bi wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da an akmala Allah shari'a to abin da ake gudu menene ake gudu annabi ya ce yana gudun Allah ya farlanta mana ko to yanzu annabi ya bar duniya ko to kenan yanzu akwai wanda zai ta an mishi wahayi ha a akwai mun dai kiyarza akwai mun dai kiyarza ko akwai mun dai kiyarza akwai wanda zai cewa shi yanzu yana ganin Allah suna haduwa da annabin to ka gani to mun dai kiyarza saboda mi magana su ba gaskiya bace ba to yanzu tun da annabi ya bar duniya kenan abin da ake tsoro na mi na kiyamun laili ko sallar asham ta zama dole gare mu yanzu ya gushe saboda ni Allah ya riga ya cika wannan shari'a ta addinin musulunci kamar yadda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum haƙiƙa yau Allah ni na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islamu dina abinda na yarje muku kawai ku yi matsayin addini shine musulunci to duk wani addini wanda ba musulunci ba shirme ne da hayaniya kuma Allah ba zai karɓa wannan addinin ba sannan duk wani abu da za a zawa da shi bayan mutuwa annabi a ce musulunci ne Allah yake bai san wannan ba kuma in kai bai amsa wanda mun ba ku misali a gurguje wanda dan kodiyo ya kawo cikin littafin ku ko yace wani mutum ne ya kwanta sai ya mahonki an busa kiyama da ya mahonki an busa kiyama sai Allah ya ce duk mutanen da suke tasbihi bayan sallah in an gama sallah ba annabi ya ce ai tasbihi ba ai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ba to kaji nan ma akwai sabbin a shine ni bayan an sallame sallah a jiyo ayi addu'a cikin jami'i ba karatun annabi bane ba ana sallame sallah annabi yake kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhul jalali wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah mukhlisina lahu ad ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أطيع اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك باين كاي wannan zaka yi kul huwa Allah kai falaki kai lati kai kursi kai subhanallah kai alhamdulillah kai Allahu akbar to kaga abinda annabi yake ai bayan sallah to duk wanda wani abu koma bayan wannan bai yi abinda bai yi abinda annabi ya karantar da shi ba ɗan uwa ku gane wallahi duk wanda zai ce ma ka bishiriya annabi ba wai yana faɗa da kai bane ba kuma ba wai yana son ka bar wani abu ne wanda kake yi ba a'a yana so ne a gudu tare a tsira tare yanzu dan Allah dan naki annan Muhammad sallallahu in an sallame sallah bai yi wa ce ai ai istighfari 11 la haula 11 salata annabi 11 sai wani yake baka sa addu'a a'a ba wai ba mu san addu'a bane ba shi wanda ya zo da musulunci ga yadda yake ayi to shi kuma annabi yana da wata ka'ida har in kai wani abu ba yadda yake a yi ba to Allah bai so to shi yanzu wannan mutanen wanda yake kun san tasbihi nawa yake bayan sallah a ɗari ɗari yake yi annabi ya ce a yi talatin da uku shi sai rinka yin ɗari ɗari ko da aka busa kiyama Allah ya ce duk masu yin tasbihi bayan sallah a ba su aljanna mala'iku suka zo suna kira ya ga shi ba a kira shi ba yace wai malaika gani ina yi baka kira sunana ba yace a a ba ka yace ina yi yace to ya kake yi yace ba tasbihi ba in sallah ba subhanallah alha eh shi yace ya kake yace kai ni da ka ji dari dari nake ba ma 33 ba yace ayya ka ji matsala yo annabi ya ce kai 33 bai ce kai ba to tun da kai kai Allah bai bukata yanzu dami Allah ya ce mu yi azawara ta a hudu ai ka san in Allah ce ni takwas ne iya ko kai yanzu dan ka koshi take ce biyar za kai dan ni ka tsaya da hudu saboda na ake bukata a tsaya muna fahimta ha eh yawa kana sabawa kudin ka bai shiga misali ne a hili kwarai da gaske yanzu misali in ka tashi zaka ai ga lambobin da suka baka ko to in ka ketare wata abin ya shiga bai shiga a bai shiga to shi yasa shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yace kaza ba a wuce wannan abu manzon Allah ya yi karhi yayi magana wani ya ketara ka sam sam babu shi sahabi ne annabi yake koya ma addu'a yace ka ce amantu billahi wa bi nabiyyika allazi arsalta sahabin sai yace amantu billahi wa bi rasulika allazi arsalta annabi yake ka tuba ni bin koya ma wannan ba miye bambancin tsakanin annabi da ar-rasul shi wancan sahabi yana kalle in yace ma annabi ar-rasul ai ya baya daraja in yace a annabi ya bar annabi a matsayin annabi bai kai shi manzo ba kamar ya rage mai daraja sai ya ƙara annabi ya ce ni ban karantar da kai wannan ba to ni kake tsammani cikin ibada annabi ya ce ayi raka a hudu kai ka ce biyar za kai ha muna fahimta ya uwa to kun ga wancan sai aka ce to tun da ɗari ɗari sai ai annabi ya ce ai ɗari ba saboda haka Allah bai amshi aikinsa ba to Allah ya cika addinin shi shi yasa annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aiki wanda ba mu muka karantar da shi ba annabi ya ce Allah bai amsa wannan aikin duk aikin da musulunci ne in je musulunci ne ba annabi ya karanta da shi ba wallahi in kai ba ka da lada sai zunubi amma duk aikin da annabi ya karantar da shi ka karantar kana da garanti in Allah ya ce wa ya sa kake ce annabi ya karantar da wannan amma ka taba jin yadda annabi ya zo ce ma in ka tashi gina gida kakka wuce ai shan bursa nan ko dai shan bursa nan sabida ni ba ruwan shi da wannan kai yadda kake so ko yace a in ka tashi sayan mota ka sai kala kaza ka sai a a bai shi addini ne kawai muna fahimta yan uwa to wallahi mu kiyaye mu kiyaye sanyo wasu abubuwa cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam yace bayan Allah ya cika shari'a shi sai to bizalika zalal ma'alul to kaga saboda haka abinda ake jiye ma tsoro shine ni Allah ya farlanta ya gushe ta mutuwa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa huwa tarkul jama'ati fil qiyam shine a bari jam'i na sallah asham ko kuma qiyamul layli wa baqiyatul hukm as-sadiq sai hukuncin da yake wanda daman ya tabbata shine annabi ya fara yi shine ne wa huwa mashru'iyyatul jama'a shine shar'anci na ayi jam'i na sallah asham ko kuma qiyamul layl malan yace wa bidalika sabida haka ahyaha umar radiyallahu anhu sabida haka umar sai ya raya wannan sunna kama fi sahih al-bukhari kama yadda yazo a cikin littafin sahih al-bukhari kaga duk maganar da malamin sai ce ma ga dalili annabi ya ce ko sahabi kaza ya ce kaza kaga yanzu wannan ma shar'ancin kiyamul layl kaga Umar ne ya sunnantar da wannan sunnan to in kana taba sahabbai ya za ka kai addini wanda Umar Umar yake cewa ubangiji na ya sha mun muwafiqa wurare da yawa Umar yana yin magana yanzu Allah ya saukar da aya alqur'ani annabi ce Umar yayi imani imani ba na wasa ba annabi ce kai Umar yake da imanin da shekan bai hada hayya da shi Umar Kab maza kenan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yariya a cikin gidan shi irin irin ina yara suna wasa to ta dan yi zaune sai ta dauko kamar abin kidi haka kamar ta burkice wani kwano tana kidi annabi yace da akwai wanda ke dan zai bari da wa'an gare ni amma ka san shi dan makin mu ne bai bari Abubakar ya sallamo ko da Abubakar ya sallamo ce kai kai kai kai sautin shedan kiɗi gidan annabi annabi ce kale ta saboda miyari a ce kararama kuma sallah ce ka a ce abin muna da tsanani shi ka kaga da sallah ai ana wasa da dariya da sauransu haka ko ana nan ko da Umar Umar yana sallamawa bata ganshi ba ta yi watsi da kayan kiɗin ita ma ta yi ta kanta bai ce mata ta bari ba ce kaga wanda ke dan bai hada haya da su mai ya kenan su da gaskiya su ne shine wai yake mai rasulullah da aka yi fatahu maka yace manzo Allah addinin mu nuna ma Allah da gaskiya muke mana yadda za a yi tunda mutanen maka sun takura ma sun hana ka addini yanzu gashi mun ci maka da yaki kamata ya ka ibi danye ka ka yanka ka bani na wa'in yanka kowa a bashi danye shi yanka ka ji imani a wai a ba su mutane su yanka ƴan uwansu na jini tunda sun ci imani da manzon Allah a ba su su yanka ta yi masu son manzon Allah soyayya ta gaskiya Umar ne ce ya Rasulullah ya kamata a ce tsakanin matanmu da matan wanda ba musulmai ba akwai bambanci bai kamata ba a ce matan wanda ta hito wanda ba musulmi ba ba hijabi kuma matan manzo Allah ta hito ba bi hijabi kun sa a can baya hijabi Allah bai shar'anta mana shi ba sai annabi ya ce wa Umar tunda dai Allah bai ce ba mata su sa su sa hijabi ni ban ce su sa hijabi kai ji manzon Allah ma umarni yake bi to balle kai balle ni ko da aka yi haka sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibil Allah ya ce to manzon Allah ka gaya ma matanka ka gaya ma matan masu imani su sa hijabi Allahu akbar kaji Umar Umar yana yin magana sai kaji ayar Qur'ani ta sarko wanda hata annabi yana cewa da akwai annabi bayan shi da Umar ne wani wuri yake da akwai annabi bayan shi kuma da Abubakar ne to sai sai uwa mu so wannan sahabban mun karaya wannan sunayen a cikin gidajenmu ka nemi iyanka a zamana duk suna da sunayen sahabbai saka ya ka sa ma iyanka wannan sunayen nani na ɗan dandali malam yace mashru'iyyatul jama'ati lin nisa shar'anci nami na mata jam'i nami na qiyamul layli ko sallah ashan kaga mata ma suna ni suna jam'i to akwai sauran lokaci ne yin bayanin wannan babu mun ce nawa saura biyar a mun ci biyar bai isa kenan sai mu bar minti biyar in saboda tambayoyi ko to kenan insha Allah sai ya zama na ko mu karanta sama sama malam yace wa yakra'u lin nisa'i huduri haka ba fi hadisi Abu Zar lalle an shar'anta ma mata ta halarci sallah asham ko qiyamul layl kamar yadda ya gabata a hadisin Abu Zar bal yajuz kayyama halitta an an yuj'ala lahunna imamun khasun bihinna a keɓanci wani limami na musamman a ce wanga shi ne limamin mata wanda zai musu ni wanda zai yi musu iyamun laili ghairi imamin rijal ba tare da limamin maza ba faqad sabata anna umar radiyallahu anhu lamma jama'a an-nasu ala qiyam ja'ala ala rijali ubay bin ka'ab wa ala nisa'i sulaiman bin abi hasma eh mala yace ya tabbata ma kun ga da yace mata ma a sa musu limamin su maza ma a sa musu limamin su miye da yi sai ce ya tabbata lokacin da Umar ya zo zai raya wannan sunna kami ta qiyamul layl a cikin jami'i sai ya sa ma maza Ubay bin Ka'ab limamin sahabin nan da yake dole ne tsallar shine dare 27 shine limamin maza ya sa ma mata shine wa yace walin nisa'i abi hasma ya sa ma limamin mata shine abi hasma malam yace fa an arfajata at-taqafi qala an samu kuma wani ruwaya daga arfajata at-taqafi yace kana ali bin abi talib radiyallahu anhu lalle ali da abi talib ya kasance ya amuru nasu bi qiyam shahr ramadan yana tsara mutane yana umartar mutane da fili qiyamul layl a cikin watan azumi ko sallar asham wa yaj'alu lirrijali imamun wa lin-nisa'i imamun yana kama maza limamin su yana kama mata imamin su kana sai mai ruwaya yace kuntu ana eh kuntu ana imamun nisa shi arfan yace kuma shi shi ali ya nada limamin mata kuntu sai malam yace wa hada muhallu indi kaga nan ne kawai malam ya magana shi shi albani ne lissafi kuntu yace ni malam abin da nake fahimta da wannan muhallu indi wurin limamin maza daban limamin mata daban yace sai in masallacin ya kasance yana da yalwa in masallaci babba ne sai zama na a ce maza ku zo nan ku yi sallah mata ku tafi nan ku yi sallah kinan wannan mun karanta a gurguje sai zama na sati mai zuwa in Allah ya kai mu za mu sake karanta wannan mu tsaye bayani sai kuma mu ci gaba da kan adadin raka'o'in da ake kiyamul layl wanda shi wannan mun ce ba a wuce raka'a goma sha ɗaya insha Allah ta'ala bayan nan sai mu zo mu ji ya ake karatu a cikin ƙiyamun laili ko kuma sallar asham bayan shi sai mu zo mu ji wani lokaci ne kuma ake yin sallar asham ko ƙiyamun laili ana iya yin ƙiyamun laili farkon dare ana iya yin tsakiyar dare ana iya yi ƙarshen dare abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya laifukan mu da kurakuran mu Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya samu daga cikin bayan shi wanda za a intawa cikin wannan wata sai da inda kuma mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an yi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah wa alaikum salam eh in mutum ya yi eh zai iya shiga mana to amma kuma menene yasa annabi ya ki ci gaba shi ai mun yi bayani sabida ka a farlanta amma ko me ake ce mishi akwai wanda shi bai ma kyamun da sai da na tsadar kuma in ya zo mana ya dace in dai bai shirka da Allah to ai ba taka bace ba ba haka nan ba ba kai bane ke ba da bulle in ya zo kai ta huska ku don kure na mutane tunda azumi ya kama ba ku sai yau subhanallah zaka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadan shine wanda ya tashi yayi sallah a cikin wata ramadan yayi qiyamul layl kina an ce qiyamul layl ai ba lalle sai ka raya ramadan in ji ka ba yace man qama ramadana ko eh ai ya tashi yayi yayi kiyamun ne cikin wata ramadana in dai bai shirka da Allah kuma yayi ibada ne yana mai kwadai lada annabi ya ce Allah ya yi ne ne da baya ko to sai falala ta gaba ita kuma ta lailatul qadar ko a ita kuma lailatul qadar dare ne kawai na 27 a a in mutum na da laya a jiwa akwai matsala yana da dagudi ko kaji wai mu muna son mu zauna lafiya wato ake sani da bala'i Allah gaba haka da shi kare ke neman ina da ni ba ke neman bala'i a shi kenan kawai kai addu'a ni na sha gaya muku babban matsala ta da laya kana da ita wani zai tamka ba ma ce wai tana yi bu gane ba a shi ne matsalar dama yanzu yau in ka saba sahiya da laya Allah ne yake kiyayewa ba laya bace ba a yanka ma mari ranar nan ka taho sai ka mance ta gida ka kuci mutane aka yanka ma mari sai ka ce ai dan ka baro laya ne kai ka san inda akwai laya nan da ba a mari ka ba kai ne yanzu kai ka cire Allah baki ɗaya laya ce da sahiya da al'amarin ka sai sa Aisha tace haka ai duk wanda ya dauki wani abu Allah zai rataye rayuwar shi da wannan abu kamar layar da ake ba mutum ta kasuwanci a ce ka sa cikin kuɗi to yanzu duk da ka sa ta sai ciniki ya zo lahiya la wata rana sai ka wanke ta gida sai ka ce yaya dan baka zo da ita bane ashe ba Allah bane ke kawowa wa alaikum assalam eh to abin da ke daidai shine in dama ta samu a yi aiki da ita mire ne in dama ta samu a yi aiki da ita kenan mutum zai iya kai ya zamana ya kai ya zamana a ce shi duka azumin baki ɗaya ya sauda shi ko ba haka nan ba kai ya zamana duka azumin baki ɗaya kai ka saida ko da dai irin yau in an tahi ne ko kuma cikin sati a hidda wata ƴan kwanaki wanda dai za a yi tunda shi ma neman tuwon ibada ne ita wanda sallah to yanzu ka gani da an farlanta wa ita da yaya ka gani to shi yasa amma saboda annabi ya san da irin wannan lalurorin da muke hama da su Allahu akbar kai ka bari wallahi manzo Allah yana son mu sai ce a'a ba dole bane ba wanda yake da dama yayi in kana da dama kai kai na kama yana da sauki neman to wani za ka ga kawai gamne ne yake shi yana kallon kai gare ma malami wani ya ta marmari sai kullum malam sai kai sallah ha ko ba haka nan ba to ko shi Allah bai kama shi da laifi amma da yayi kawai yayi makanta asaran lada ne tunda ba ɗaya bane da wanda ya da wanda bai ba kuma Allah yana kallon wani hali kake ciki kuma kana cikin tukin zaka iya yin sallar ka ai mu yi bayani ko kana cikin tukin zaka iya yin sallarka to to wannan kuma wata magana ce in ma wanda muka fara karatun sifar da salama da shi zai ganewa mun yi bayani zaka iya sallah ka a ba hawa annabi yana sallah saman kai jaki ko saman ka a ba hawan shi ba ruwan shi da nan ne gabas ko nan ne gabas ko mun karanta da ku wani lokaci kuma yana fuskantar motar tashi shine jakin shi ya kabara harama in ya kalli gabas sai ya kada shi duk inda yake so ya tafi amma sallar nafila ba farilla ba a bai da bai da alaka da su bai ce a yi limanci ba kuma kan limanci ya ma kan limanci ya ma yawa ko ga limanci amma dai din mai so zai iya yi insha Allah za ka iya yi kuma kaga ka ci riba ko ba haka nan ba ba tare da wai in kana tukin ba za ka yi tarkuɗi ne da sujada a'a kawai za ka kaddarawa ga kanan kana sallar kana karatun alqur'anin ka kana kaddarawa ga kanan kayi ruku'i kana subhana rabbil azim ba wai kayi ruku'i ba a'a kawai ga kanan kayi wa alaikum assalam wa rahmatullah a fa qultu sai nace fa kuntu kuma sai na kasance kuntu kasancewa ina ina magdalin a ce a'a fa kuntu sai mai ruwa ya ce ni fa kuntu sai ke cewa shi ana imamun nisa shi ne limami na mata ai ga shi nan inda shi ko mala yake cewa qultu shi wannan kuntu na shi ya kasance nan kuma na cewa ah okay faul in ziyada shi za a iya cewa kuntu amma ni kenan fa kuntu kuma duk guda ne amma fa kuntun shi yake shi kenan ko insha Allah mun ji dai shirya annan Muhammad sallallahu wani bangare da nan da kiyamul layli alaikum salam eh eh a ita sallar isha'i sai an yi ta to kiyamul layli wani lokaci ake fara yin ta bakin da shafaqi ya bace daga lokacin isha'i ya shigo to za a iya kiyamul layli to amma ita isha'in an ita an farlanta ma ita ne amma yanzu misali sai zamana akwai wani masallaci da kuke hari ku yi sallah ko ku sami jami'i to za ka iya yin sallar ka saboda mi tana hali ne na tafiya amma yanzu misali mazaunin gida sai ya yin sallar isha'i ya ce sai ya kiyama ne da kaga wannan ba daidai ba ne wallahu ta'ala a'la wa a'la so eh muna tawassuli da karatun nan da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu kuma ya biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ya sa mu ayyukan mu albarka Allah ya sa mu kasuwancin mu albarka Allah ya sa mu iyalan mu da iyayen mu da matan mu albarka baki daya muna addu'a ga uwayen mu wanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya ji kansu da rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ka samu daga cikin bayinka wanda ake intawa cikin wannan wata mai tara albarka ya Allah duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi ya Allah ka biya mishi duk musulmin da ke hama da wani kunci ko damuwa ya Allah ka yaye mishi Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kahurci da kahurai Allah ka zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashe al'ummar musulmi baki ɗaya duk musulmin da ke taimakon musulunci da musulmai Allah ka taimake shi Allah ka sama hanyoyin samun shi albarka duk mutumin da ke kokarin cuta ma musulunci da musulmai ta kowace hanya yana cewa Allah ka shirye da shi in kuma bai shirwa Allah ka yi mana maganin shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته